إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الإسلام قد يتنى بتطيب النفوس وجبر خواطرها غاية الائتلاء بل شرع لذلك أحكاما عديدة في مناسبات متعددة ومن ذلك استحباب التعزية لأهل الميت لتسليتهم ومواساتهم وتصديرهم وتقريبا لخواطرهم على فقد ميتهم وكذلك شرع الإسلام للمطلقة غير المدخول بها نصف المهر جبرا لخاطرها وتطيب لنفسها قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وكذلك جاء الشرع بإقرار الدية في القتل الخطأ جبرا لخواطر آل المجن عليه والله تبارك وتعالى يشرع أحكاما كثيرة بمناسبات عديدة جبرا لخواطر المصابين في ذلك أو في تلك المناسبات ولذلك كان من أوائل التوجيهات الربانية للرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته مواساة من يحتاج إلى مواساة وتطيب خاطرهم قال الله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والله تبارك وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات فكما كنت يتيما يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقهر فأواك الله تبارك وتعالى ولا تقهر الميت ولا تذله بل تلطف به وأحسن إليه وطيب خاطره واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك وكذلك نهى الله تبارك وتعالى عن نار السائل وتقريعه وأوصى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلطف به ويطيب خاطره حتى لا يتذوق ذل النار ما ذل السؤال وهذا أدب رفيع إسلامي علينا رعايته والاعتناء به لذلك نعيش حياة طيبة إذا قمنا بمثل ذلك أو بمثل تلك الأمور التي أوصانا الله تبارك وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم فتكون حياتنا حياة طيبة وقد عاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وانصرف إلى دعوة عظماء قريش رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم فقال له ابن أم مكتوم يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره قطعه لكلامه فأنزل الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام آيات يعاتبه فيها فقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد آتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك لكي لا تنكسر قلوب أهل الإيمان ولذلك كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم في نشر هذا الخلق العظيم واضحا وجليا بين صحابته رضي الله تعالى عنه ومن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد من وقع تحت هم الدين فيوجهه للحل وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة فقال يا رسول الله لزمتني هموم وديون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك فقلت بلى يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلته فأذهب الله همي وقضى عني ديني وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل أمثال هؤلاء بما يذهب الله تبارك وتعالى همومهم وديونهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله احتياج الناس في هذا اليوم إلى الكلمة الحانية والمواساة الكريمة والخدمة الطيبة والسعي في قضاء حوائجهم أمر ضروري ومهم وبالذات في ذاك العصر أو في هذا العصر الذي كثر فيه الكلام وقل فيه العمل وظهر فيه الشح والأثر وتعانق فيه الفقر والجهل فصبر الله تبارك وتعالى منهما نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإنسانه أن يعيننا أن يعيننا على تطيب نفوس أهل المصائب أو أهل المصائب الذين أصابهم الله تبارك وتعالى بتلك المصائب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نجبر خواطرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗanwa musulmi kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata cewa addinin musulunci ya zo da taimakawa da tausayawa to wannan bangaren na tausayawa kai tsaye ko a fakaice Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kulawa mai yawa a cikin shari'o'in shi daga cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta mana yin ta'aziyya ga ma'abuta mamaci ba dan komi ba saboda mu taya su bakin ciki saboda kuma mu ba su hakuri a bisa jarabawar da Allah subhanahu wataala ya musu a bisa rasa dan uwansu ko babansu wanda dai ya rasa ciki kaga wannan wata kariya ce ta samu ɗaya daga cikin mu sai Allah subhanahu wataala ya ce mu mai ta'aziyya mu ba shi hakuri mu yi addu'a ga wanda ya rasa wannan yana sa mutum ya ji daɗi yana sa mutum ya rage takaici da damuwan rabuwan shi da wannan wanda ya rasu kuma haka addinin musulunci ya sharanta cewa macen da aka saka ba a yi dukuli da ita ba ma'ana miji bai kaɗaita da ita ba ya sake ta to ya ba ta rabin sadakin da ya yanka mata me yasa Allah subhanahu wataala ya wannan saboda ita ta yi aure ne da azan ta yi aure ne dan ta samu farin ciki ta samu jin daɗi ta samu walwala ta samu duk wani kwanciya hankali ta samu duk wani biyan bukatar ta na rayuwa to ba a kai ga wannan ba miji ya rabu da ita dan a dadada mata rayuwar ta sai Allah ta'ala ce rabin sadakin da aka yanka mata a bata shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul baqara kuma haka shari'ar musulunci ta zo da jiya a cikin kisa na kuskure me yasa aka yi wannan saboda mutanen da aka kashe musu dan uwa su dan samu sauki cikin rayuwarsu ba wai sauki za samu gaba ɗaya ba dan ko nawa za ka ba mutum ka raba shi da dan uwan shi in dai ba mai mara imani bane to ba za ka burge shi ba kuma ba za ka cire mai bakin ciki ba amma dan dai a dan sassauta damuwar da mutane suka shiga ciki sai Allah subhanahu wataala ya ce a ba da diya saboda wannan abin da ya same su na rabuwa da dan uwansu ko jikansu ko ɗansu ko mahaifinsu su samu sauƙin shi kaga duk wannan misalai ne daga cikin misalai masu tarin yawa waɗanda Allah subhanahu wataala ya sharanta mana wasu hukunce hukunce saboda mi saboda a samu daɗin ne ga mutumin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi a cikin rayuwa saboda haka shi yasa ma ya zamanto farkon wato karantarwa Allah subhanahu wataala ga annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shine taimaka ma ko taya wanda yake bukatan a taya shi bakin ciki to a taya shi wanda yake bukatan a daɗaɗa mai rayuwa a daɗaɗa mashi saboda min saboda ya samu wani gibi a cikin rayuwa ya samu wata tangarda to ga mahita Allah subhanahu wataala ya kawo a rage mai wannan zafin na ainihi wahala da yake sha Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa amma al-yatima fala taqhar Allah ta'ala ya ce kaga maraya to kaka yi karin shi ma'ana Allah ta'ala kamar yana tunatar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam irin rayuwar da ya yi kamar yadda ya rasulallah ka zamanto maraya Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara ka alam ya ji da yatiman fa'awe Allah ta'ala ya ce shin Allah ba ya same ka maraya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaro ka ba to kamar yadda Allah ya tattaro ka kai ma kada ka nuna ma maraya hin kai kada ka wulakantar da shi kada ka kaskantar da shi a ka tausasa mashi ka kyautata mashi ka dada da mashi rayuwar shi kamar yanda kai ma kake so idan ka bar maraya bayan ka a kyautata mai a dada da mai a tausaya mashi to kaga wannan a nan wurin wata matsala ce daga cikin matsalolin da su ma sun yi mana katutu matsaloli irin na zamantakewa so da yawa za ka ga mutum yana da mata daga shi sai ita sai Allah mata cikawa ta bar ya bi ko uku ko hudu sai ya auro wata to ita fa wannan macen za ka ga ta ɗauki waɗannan iyan ba nata bane ba ta ɗauke sa iyan mijinta bane ta yi ta gara wasu azaba ta yi ta wahalar da su ta yi ta sanya su bauta ba ruwanta da karatunsu je makarantar musulunci ba ruwanta su je karatun boko ba ruwanta su je su yi aiki su je su ka ba ruwanta saboda ba ɗayanta ba ne su lalace haka take so ba ta son su ci gaba ko kuma ita ma tana da ɗiya kishiya ce da kishiya guda ta rasu aka bar mata ɗiyan to shi ke da duk wata wahalar gida fa su rasu kamar ba ɗiyan gidan ba su ne zuwa sirri su ne zuwa naka su ne aike su nan su ne zai sau masara su sau kayan miya share gida wanke wanke wankin kaya duk wata wahala wai dan dai kar su zama wani abu in suka yi zaman gabanta suna tara kallon su ba su je makaranta ba ta damuwa ba su daina kwai ba ba ruwanta saboda mu tana zaune in suka yi karatu zan malaman musulunci manya waɗanda za su yada addini samu daraja ba ta so in sun yi karatun boko tana jin tsoron cewa in sun yi karatun boko za su zama manyan mutane saboda ka ba ta su haka in sun yi ta kasuwa za su zama 'yan kasuwa masu kuɗi ba ta su haka in sun koyi kanakanci ko na aikin hannu duk abin da yake na moriya ne na cigaba ba ta san su gare shi to saboda haka wannan ba daidai bane Allah subhanahu wataala sai kaga kuma ya hana burin ta yi cika yadda take so din sai Allah ya hana kaga ba su yi karatun addinin ba ta hana su karatun boko duk ba wanda suka samu amma daukaka ta Allah ce saboda mutum nawa ya karatun boko bai samu daukaka ba mutum nawa ya karatun addini bai samu daukakan ba duk ta hana su kuma sai Allah subhanahu wataala ya hito musu da wani wuri ya ba su matsayi ya ba su daraja ya ba su daukaka ita kuma natar da take hada su zama to wani abu sai Allah ta'ala ya hana Allah ta'ala bai sa ta cika gurin ta nan duniya ba kuma Allah na jiran ta ranar kiyama ya kona ta da azab saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya bar ma yara amana ce aka mika ma ga hannu ka kula da su da cin su da shan su da tarbiyyar su da lafiyar su da komi duk a kula da shi Allah ta'ala shine mai sakawa wanda kuma Allah ya ga dama ya ɗaukaka to babu wanda ya sai hana ɗaukaka shi wanda kuma Allah ta'ala ya jarrabe shi da kaskanci babu wanda ya sai hana shi wannan kaskancin kenan ba daidai bane a san irin wannan mu'amala ka zo ga gida ka iske iyan mutum guda ne amma an ware su an bambanta su ko kuma irin ɗiyan da za a bar ma mutum dan kanan kane ko dan wanka zai rasuwa ya bar maka amana ɗiya kawai ka zo kai ta runguma ƴaƴanka su ka kula da su ƴaƴan shi kuma ba ruwanka da su a ka rungume su gaba ɗaya wannan shine tarbiyya ta addinin musulunci kuma ita ce kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane da haka Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam malaya kakka nuna mai hinkarhi marauki shi ma ya zo kakka kore shi kakka mai tsawa shi ma ka tausasa mashi kaka ce ka dala sai ka ba mutane ka ka sha mutane ka ta mutane da jarabar dala ka sai ka ba mutane wuri ba ya da kyawu sai Allah ba shi hakuri kasan shi ma maroki dan bara shi ma yana da irin matsalar shi kai ya ce ma Allah baka hakuri ya ji kamar bai jimawa ya tare to ka jare shi kakkan kai zuciya saboda shi ne ma yake yi saboda ya samu da kasa a cikin rayuwar shi mutumin da ba ya gani haka na kasa gare babba ya rasa kusan rabin kusan ma dungurugun din rayuwar shi ya rasa sai ya kadan ta rage haka kullum cikin damuwa yake saboda haka in shi ya damu kai kaka damu in ya tsare kai yana ta bara kyale shi can aka kara ce na ce da Allah ko ya kula Allah ta'ala ce kakka tsawace shi kuma kakka kore shi a ka tausasa mashi magana ka kyautata mashi in kana da abin da zaka bashi in ba kada to kuma ka ce mai Allah ya bashi hakuri wannan ma ladabi ne madaukaki na addinin musulunci kai Allah subhanahu wataala ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da kanshi daga babban sahabi abdullahi da ummi maktumu makawo ne ladanin masallacin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ra annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kau da kai daga barin shi manzo Allah ya da hankali wurin manya manyan quraishawa kafirai sun zo ana gayawa da su ana gwada masa addinin musulunci manzo Allah ya yi haka ba dan ya ki shi ba ba dan ya kyamace shi ba ba dan ba ya san shi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne saboda yana ganin waɗannan mutane idan suka musulunta waɗansu ma za su musulunta ta hanyar su mana kusan duk wanda ke karkashin su za su musulunta shi kuma ya riga ya musulunta saboda haka saboda wannan hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ka koyar da ni abin da Allah ya koyar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyamaci wato Abdullahi dan Maktum ya zo ya yanke mashi magana da haka manzo Allah sai ya kau da kai daga barin shi sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na mai nasiha a ciki Allah na cewa abasa wa tawalli an ja'ahu la'ame wa ma yudrika la'allahu yazaki aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa ma 'alayka an la yazaki wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahi Allah ta'ala yama annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka dai ma manzo Allah ya zamanto ya da wannan ɗabi'a mai kyau ta taimakawa da tausayawa a tsakanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zamanto ɗabi'a ce wadda take bayyananniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ta karara yake yada ta tsakanin sahabbai wanda yake bukatar taimako wanda yake cikin damuwa manzo Allah ya taimake shi daga cikin ɗaya daga cikin misalai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ya shigo masallaci sai ya samu ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake ce ba Abu Umama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Abu Umama me yasa na same ka a cikin masallaci cikin irin wannan lokaci yace ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi damuwa ce mun yawa ina cikin bakin ciki sosai kuma ga ba su suka sun mun yawa shi yasa na zo cikin masallaci ina ganawa da Allah ina ta roƙo Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin baka san in koyar da kai wata magana wadda in ka faɗe ta Allah zai raba ka da bakin ciki da damuwa Allah zai biya maka bashin ka yace ina so ya ma'aikin Allah ina zanna masallaci ne domin dama in samu mafita in rabu da wannan bashi da damuwa da nake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka tashi da sai ko in ka maraita ka zanki hori cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni ka kare ni ka bani kariya daga bakin ciki da damuwa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga gajiyawa in gaza yin abin da ya kamata a ce nayi ko kuma in rawashe in ragace in zama rago kamar yanda yawancin mutane muke yau ka gan mu ragaye game da hidimomi na addini koyan addini ya da addini zuwa wuraren addini amma wurin shegantaka wurin shirme nan za ka gan mu da kokari inda za mu bata sunan mu wurin Allah subhanahu wataala sai ka same mu wurin muna da kokari muna da kuzari mu jarumai ne na wurin amma wurin addinin musulunci za ka same baro kamar ba addinin Allah ta'ala ya rice mu saboda shi ba to wannan laganci ne sakarci ne lalacewa ne munafuci ne daga cikin ɗabi'un munafukai bai kamata ce musulmi yana sakaci yana warki yana wasa da bangaren addini ba amma bangaren rayuwa inda babu komai a ciki ba abin da zai samu sai zunubi amma ka same shi wannan bangaren ya rungume shi ga dangada kai ka ce Allah ta'ala ya halicci mutum ne saboda wannan abu to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka zanki wannan addu'a kuma ka zanki roƙon cewa Allah ya kare kai tsare ka daga tsananin tsoro da kuma ruwa saboda ruwa ba ta da kyau ruwa ba da biyan mutu ba inda Allah ya taba ya bar ruwa amma musulmi suna nan da roƙiya suna nan sun rike abun su kai ka ce da su ba su tsaya lahira mutum ya rike abu kin kin ya rike Allah ta'ala cewa ke ka bada ka bada ka bada Allah zai baka lada Allah zai baka aljanna amma mutane ba su tsoron Allah mutane iri ya su shiga cikin zukatansu sun rike abin sun ki bada wannan ba da biya bace ta kwarai ku yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi koyi da sahabban manzo Allah ku yi koyi da almajiran sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam masu kyauta ne annabin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne ina kuka samu rowa wa ya koya muku rowa wa ya koya muku mako wa ya koya muku rikewa a ina kuka karanci wannan a wace aya a wani hadisi a wace karantarwa saboda ka ba daidai bane mutane ku rike abu kuna musulmi sako ba su taba rike dukiya ba musulmi yan wani suna da bukatar su hana su wannan ba da biya kwarai bace hali ne na shedan shedan ne Allah ya ce ya idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shedan da yake umarnin ku da ainihi talauci cewa kar ku bada in kun bada talaucewa za ku amma wurin alfasha kun wurin shegantaka wurin da mutum Allah bai ce ya bada ba sai ka iske musulmi ya dauki abin shi ya bada saboda nan ya yi yakini nan in ya bada to yana ganin wani abu zai dawowa amma wurin Allah babu yakini in ka bada shi ke ya tsaye asara ce haka shi ɗaya ke nuna mutane ko mutane suna ta ɗauka to da ka ɗabi'a ruwa ba ɗabi'a kwarai ba ce kowa da kowa tun daga shugaba har zuwa ƙaramin talaka wajibi ne kowa in ya samu ya taimaka ma wanda baya da wajibi ne kowa in ya samu ya sadaka ya yi kyauta ya yi taimako ya raya addinin musulunci da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka roki Allah ya kare ka daga tsananin tsoro da rowa kuma ka ce Allah ka kare ni daga bashi ya zo ya danne ni da kuma mutane su zo su yi karfi na manzala ya karantar da shi waɗannan addu'o'i masu muhimmanci masu tasiri masu karfi ya ce sai na je na aikata ya ce yana aikatawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ni da damuwata kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni na biya bashin da ake bina to kaga annabi sallallahu annabi ba ya zuwa wurin shi ya ce to ya za a yi ba a yin haka nan wurin annabi sai an yi yadda za a yi duk wanda ya shiga cikin damuwa ya zo wurin manzo Allah to kaga annabi ba ya da kuɗi amma ya bashi abin da ya bashi kuɗi kaga addu'a ce an koyar da shi a da wanda za a yi ta yi tsawon rayuwar shi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin misalai ne ɗan duwa waɗanda suke nuna cewa duk wanda ya kawo ƙara wurin annabi ta wata damuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama mashi ya yi tsaye ya ga sai ya rabu da wannan damuwa ɗin saboda haka a yau mutane suna da tsananin bukata zuwa ga kalmomi na tausayi lokacin da mutum zai gaya ma matsa da shi ka tausaya mashi yau mutane suna bukatar taya su bakin cikin da suka shiga ciki mutane suna bukata zuwa ga aiki mai kyau taimako kyakkyawa lokacin da dan uwanka ya zo mutane suna da bukata zuwa gaba da kokari wurin biya musu bukatu wannan al'amari ne na dole al'amari ne mai mahimmanci a cikin rayuwa musamman wannan zamani namu da dumi yayi yawa dumin imani dumin kirki dumin sunna amma babu sunna a aikace aiki yayi kada amma dumi yayi yawa cikin mutane zamanin da jahilci ya ma mutane yawa ya rungu mutane talauci ya zo ya rungu mutane nan ga tsananin mako kuma ga tsananin san kai yau duniya ta musulmi ma muke magana duniyar musulmi tsakaninmu banda tsananin mako da rowa da kuma san kai ba abin da muke ba mu san junanmu wallahi ba yadda za a yi mai saurin Allah lami lafiya matukar dai muna irin wannan rayuwa kowa kan shi ya sani bai san yan uwan shi ba ba yadda za a kai saurin Allah Allah ya ce fa inna mal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwa ne to yau sai ka samu dan uwa da dan uwa dan uwa na musulunci ba a taimako dan uwa da dan uwa na jini ba a taimako kaga dan uwa da makudan abubuwa amma ya bare mun shi a wahale a galabaice a tagayyare kai ka ce tsakanin shi da su babu wani zumunci idan baka taimaki yan uwanka na jini ba ka gaya mana wa zaka taimaka wa za ka kama mai tashi wa za ka runguma ya ji daɗi a cikin rayuwar shi in ba ka yi maɗan uwanka na jini ba duk wanda bai maɗan uwan shi na jini to ba wanda zai mu kuma kuma wannan ba ita bace rayuwa zamantakewa mu dole ne mu gyara tana buƙatar tsananin gyara dole mu gyara mu tuba zuwa ga Allah in muna so mu kwanta mu yi kwanciya mai kyawu cikin kabarin mu mu tashi ranar alkiyama gaban Allah subhanahu wataala mu ji daɗi Allah ta'ala ya taimake mu kan haka Allah ka taimaka mana kan haka Allah ka taimake mu kan gyara halayen mu ya Allah Allah ka sa duk wata matsala ta mu in ta tashi ya Allah mu yi kokarin gyara ta ya Allah Allah ka taimaka mana ya Allah Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tausayi ya Allah ka ƙara mana taimako ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka samu rayuwar mu albarka Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsare mana tattalin arzikin mai Allah dukiyar kasan mu mai mahimmanci babba da karama ya Allah Allah ka kare ta daga halala yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka sa da lokacin da za su kai mata hari Allah ka hana ya Allah Allah ka sa da lokacin da za su kai mata hari Allah ba za su yi nasara ba ya Allah Allah ka kare ta ya Allah Allah ka sa kuma ta amfani mu ta ta amfani kowa da kowa ya Allah shugabannin mu Allah ka kara mu tsoron Allah ya Allah Allah ka raba su da mugayen mashawarta ya Allah Allah ka hada su da mashawarta na kwarai ya Allah waɗanda za su ba su shawara ta kwarai ya Allah ba waɗanda za su ba su mugo shawara wanda za su cutar da kasa da talakawa ba ya Allah Allah in suna kusa da irin waɗannan mashawarta Allah ka yi waje da waɗannan mashawarta ya Allah ka kawo musu mashawarta na gari na kwarai masu tsoron ka ya Allah ya na tsaron mu din da suke ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kare su daga harare yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da mugayen ɗabi'u ya Allah yan kasuwar mu kanana da manya matsalolin da suke fama da su ya Allah ka jaye musu ya Allah Allah ka kawo musu karshen su ya Allah talakawa su ma suna cikin halin kakanika ya Allah kana gani ya Allah Allah kai ka jarrabe su kuma Allah ka kawo musu karshe ya Allah Allah ka kawo musu karshen walalin da suke ciki ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya mu Allah ka kara musu lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka kara musulunci girma da daukaka ka kara makaburci wacewa da tarwacewa ya Allah sai ya tsaye da sallah